ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai wanda ya haskaka mana hanya ta zaman lafiya da shiriya ya yaye mana daga idanuwanmu duhu na bata da kaucewa ya yi mana falala da ni'ima da lafiya da kulawa tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama annabin shiriya zababben daga wajen Allah ina shaidawa shi wannan annabi ya isar da sakon Allah kuma ya sauke amana Allah ya turo shi zuwa ga halittu gaba ɗaya sannan Allah ya ƙara daraja gare shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashi alkiyama bayan haka yan uwa musulmi wannan huduba tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wane ne wannan bawan Allah shine manzon Allah Muhammadu dan Abdullah tushen wannan addini na musulunci foundation din addinin musulunci babban mutum ne wanda duniya ta shaida da girmansa da matsayinsa da falalarsa da ɗaukakarsa da son annabi da ƙaunarsa zukatan muminai suke cika dam da ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama masu shauƙin ganinsa suke shauƙinsa haɗu da shi karanta sirarsa da tarihinsa yana taimakawa wajen tausasa zuciyar mai imani da imani da Muhammadu sallallahu alaihi sallama ake samun gafara daga zunubi Allah ya mana albishir masu imani cewa ku yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba ku rabo guda biyu manya-manyan rabo daga cikin rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba ku haske za ku rinka tafiya a kansa duk wanda ya imani da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah zai ba shi hasken da zai rinka rayuwa duk wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai haskaka masa hanya a cikin dukkan sha'aninsa haka duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rayu cikin bata zai rayu cikin kaucewa zai rayu cikin kunci da damuwa sannan kuma da yin imani da shi ne ake samun gafara wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ya yafe muku zunubanku kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ku tabbata akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ku samu wannan babban rabo guda biyu yu'tikum kiflaini min rahmatihi ninki guda biyu rabo guda biyu ninki guda biyu na rahamarsa da falalarsa kuma ya baku haske da za ku rayu a ciki ya baku rabauta a cikin sha'aninku ya gafarta muku abin da ya gabata na zunubinku ku falala daga gare shi da kuma karamci ya daman ba haka za ta faru ba alhali ta dalilinsa Allah ya shirya da mu daga bata kuma Allah ya koya mana muka yi ilimi muka bar jahilci ta dalilinsa ya yaye mana makanta a idanuwanmu ta dalilinsa ya fitar da mu daga duhu ya kai mu haske saboda da'awarsa Allah ya zaɓe shi akan halitta duka Allah ya sanya shi ne mafi karamci a cikin halitta kuma shi ya fi son wato shi ne Allah ya fi son sa a duniya gaba ɗaya kuma ba a taɓa yin wani ɗan adam da ɗan adam ya so shi irin annabi Muhammadu ba duk wani wanda za a so shi duk wanda za a kaunace shi to bai kai kaunar da aka yi wa annabi ba da zai kuma taba kaiwa ba safwatul auliya zababbe a cikin waliyan Allah imamul mursalina shugaban manzannin Allah mai babban matsayi da mukami a wajen Allah ranar tashi alkiyama mai babbar tuta da zai rike a gaban dukkan halittu ranar tashi alkiyama mai tafci mai kwari babba wanda masu imani za su je su sha wannan ruwa shugaban ɗan adam gaba ɗaya da ya samu a bayan ƙasa bayan da wanda zai musulmi zai zama musulmi mai imani sai ya shaida da manzancin annabi muhammadu bayan ya yi kalmar shahada bawa baya imani sai ya mai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ya fi soyuwa a gare shi sama da ɗansa sama da ‘ya'yansa sama da mahaifinsa sama da iyayensa duka wannan siya jima'ina da mutane gaba ɗaya Allah ya zaɓi annabi Allah ya tsarkake annabi Allah ya ɗaukaka darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kawwaku kuma Allah ya ƙarfafa annabi Allah ce da shi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai Muhammadu kana kan babban tada da ɗabi'a hali mai kyau yana kan karamci yana kan girma yana kan mutunci a cikin duk abin da yake aikatawa da kuma duk abin da yake bari dama al-khuluqul azim kyakkyawan hali da tabi'a da tada ai shine iya babban mataki na kamala dan adam ka iya samu to Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim duk manyan mutane gaba daya suna samun girma ne a duniya in suna da kyakkyawan hali to na annabi ya fi na kowa shi ba manzon Allah gaba ɗayansa misalin Qur'ani ne a rayuwarsa dukansa gaba ɗaya Qur'ani ne halinsa Qur'ani mu'amalarsa ƙur'ani maganarsa ƙur'ani motsinsa ƙur'ani duk abin da ya aikata kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa umarninsa alƙur'ani ne hanin sama alƙur'ani ne ɗabi'ar sama alƙur'ani ne duk abin da ƙur'ani ya ce ya yi yayi shi duk abin da ƙur'ani ya ce ya bari ya bar shi wannan shine abin da Allah ya gina manzo Allah sallallahu alaihi akai wa inna khulqahu alquran dabi'arsa gaba ɗaya qur'ani ne kamar yadda aka tambayi na na Aisha take bada labari a hadisi sahihi to wanda yake da wannan hali wanda yake da wannan ɗabi'a to yaya za a ce kuma ba za a yi aiki da hadisinsa ba shi fa komai nasa qur'ani ne yaya wani mai da'awar riko da qur'ani zai ce kar ai aiki da hadisi in banda jahilci ba da karancin tunani to ai shi gaba ɗaya blueprint ne na qur'ani duk maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu tabbatattu ai daga qur'ani ne manzon Allah ya ce ala ku saurara wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a ni an bani alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani a tare da shi an bani qur'ani da kamar qur'ani tare da shi maganan manzan Allah abinda annabi ya faɗa kamar abinda Allah ne ya faɗa yi ya kamata mutane su sani ɓata ne cewa kada a aiki da hadisin annabi halaka ne cewa kada a aiki da hadisin manzan Allah taɓewa ne cewa kada a aiki da maganan manzan Allah sallallahu ba yi da bambanci da wanda ya ce da kai kaje ka zama dan wuta dan wallahi wallahi duk wanda bai aiki da maganganun annabi wallahi dan wuta ne wannan ko shakka babu ko tantama kai karka yi in kai tantama ma to ya nuna ma baka da ma imani da haka ku riko da maganganun manzon Allah ko ana dakawa a turmi ku rabu da wautar masu wauta rashin hankalin mahaukata da kuma shirbicin mutanen da suke ba su da kimtsi ku rike annabi ku rike maganganun annabi ba yanda za a yi a ce wai kana son babanka amma baka aiki da maganar babanka hankali zai dauka ka ce wai kana son mahaifinka amma baka aiki da maganar mahaifinka hankali ba zai ɗauka ba da haka ana cikin fitina Allah ya kamu lokaci da ake warwasan imanin mutane idan baka nutsu ba sai ka je ka bi hanyar halaka ka mutu ka zama dan wuta ko da wasa mala'iku ba za su tsaga maka kafa ba yayin da ka mutu wai baka yi imani baka yadda da hadisan annabi ba baka aiki da su ba alkawari ne sai ka shiga wuta ko shakka ba da haka darajar manzon Allah da matsayin manzon Allah ya wuce a watsar da maganganunsa ya wuce a kiyaye magana da maganganunsa shi ya kawo Qur'ani kuma shi ya fassara Qur'ani da ya kawo mana Qur'ani sai da ya mana bayanin Qur'ani a ina za mu samu bayanin da annabi ya yi na alƙur'ani a hadisi ba wani wanda zai gane Qur'ani da molan kansa ba wani wanda zai fahimci Qur'ani kudin da iya larabcinsa dole sai ya jira yaya annabi ya fassara masa Qur'anin nan to a ina za mu samu fassararsa a cikin hadisai ya kuma koya wa almajiransa su ne sahabbai bayan ya bar duniya suka ci gaba da nikawa suna bayani wa duniya yau Allah ya kawo lokacin fitina da tabewa wani zai iya bude baki ya gaya wa mutane cewa wai kada a yi aiki da magana annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah Allah kare Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guzuri da abubuwa masu yawa Allah ya bashi hikima Allah ya bashi fasaha Allah ya bashi basira Allah ya ba shi kamewa, Allah ya ba shi kunya, Allah ya ba shi karamci, Allah ya ba shi kyauta, Allah ya ba shi jarinta, Allah ya ba shi adalci, Allah ya ba shi duk abin da yake ba wa ɗan adam na kamala da mutunci da kimanta. Babu wani abu da Allah ya rage bai ba manzan Allah ba babu shi, komai ya ba shi sai ƙarin babban matsayi da zai ƙara masa ranar tashi alkiyama. iyo yaya za a yi haka dama an shine sayyidul khalqi yaya ba za a yi haka ba shugaban halitta gaba daya ai kaga yana da komai yanzu wannan mai wannan ɗabi'ar a ce ba za a yi da maganar sa ba Allah ka raba mu da bata bayan shiriya Allah ka dora mu akan daidai manzo Allah ya ce Allah ya turo ni ne inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u tada ta gurin in cika muku an cutar da annan muhammadu ya yi haƙuri bai nuna damuwa ba bai nuna firgici ba bai nuna tsorata ya juya baya ba Allah ya taimake shi ya ce tab Allah ya ji ɗan ɗan uwana annabi Musa rahimallahu akhi Musa Allah ya ji ɗan ɗan uwana Musa faqad uziya aktsara min hada fa sabar an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni amma Musa ya haƙuri Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka yana sallah a gindin ɗakin Ka'aba ɗakin Allah suka ɗebo timbin raƙumi gidan kashi na raƙumi suka kifa masa ruwan kashin nan yana mai sujada yassana na Fatima ita ta zo ta yaye wannan tumbin ta karkaɗe masa jikinsa ya ci gaba da sallah ya bi hanya yana tafiya sun saka masa ƙaya wai dan ya taka ƙafarsa ta fashe aikin abu lahabin kenan da shi da matarsa ta dalilin haka Allah ya saukar da tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agana an humaluhu wa ma kasaba sai yasla naran zata lahabin wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha abul min masad wani ya zo ya same shi ya murɗe mai wuya ya shaƙe masa wuya ya murɗe shi a cikin sahabbai ya ce ka bani daga cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazan ka bai zagi annabi a gaban sahabbai ya shaƙe mai wuya wanda Allah ya ce sake ni to ya sake shi ya tashi ya shiga gida yana cewa matansa akwai wani abu da ya sauran na sadaka wani mabukaci ya zo don Allah ka duba haƙuri akwai abin da ya sauran na sadaka ga mabukaci ya zo mabukacin fa shaƙe shi yayi suka ce ba komai sai dan dirhami guda ɗaya ya ɗauko ya bashi ya ce ga abin da Allah ya baka ya juya zai tafi wanzu Allah ya ce da shi zo mana ya zo ya ce to shaƙe mun wuya kuma da kai fa ai sai in rama daman ba ka zo nema ba gashi na baka to ka shaƙe mini wuya sai ce to ai mu an gaya mana a garin mu tun a ƙauye kai duk abin da aka maka mummunan abu kai ba ka rama da mummuna an riga an gaya mana kafin na zo ma dama annabi ya ce je ka an yafe maka Allahu akbar hakuri ba ya shi yana fa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama yana matsayin shugaban halitta matansa suka masa ba daidai ba ji ba daɗi ya ƙaurace musu wata guda yana ɗakinsa kurin bai da aiki sai sallah ya ci abincinsa sai azumi wata guda bai je ɗakin wata daga cikin matansa ba bayan watan ya ƙare ya sake dawowa alaihi salatu wassalam ya je sulhu a ɗaya daga cikin unguwanni na Yahudawa a Madina bai sani ba da shi da Abubakar yana zaune suka shirya ta samansa ashe sun tanadi wani katon dutse za su an gizo masa shi ya nike shi ya kashe shi gaba ɗaya sai Allah ya mai wahayi cewa tashi daga gurin nan ya tashi ya bar wurin menene ba a masa ba Abu Sufyan da kuke ji kafin ya musulunta abokin annabi ne tare suka yarinta ba irin fadan da bai yi da manzan Allah ba malamai suka ce saboda hasada cewa yana ganin tare aka tashe su annabi ya aka mai da annabi ya zama manzan Allah shi kuma gashi an hana shi kiran sallah a makka yayi hakuri an hana shi daga sauti yayi karatu a makka yayi hakuri an kule su a makka shekara uku a gidan daro al-arqam ibnu abil arqam shekara uku ‘yan uwana musulmi yau ko ni ne da ku a nan aka ɗaure mu shekara uku a cikin masallacin nan mu zauna ya labarin mu amma wallahi haka annabi ya rayu a makka a wani shingen da wallahi tallahi bai fi masallacin nan ba da shi da sahabbansa masu haihuwa su haihu a ciki masu mutuwa su mutu a ciki ba su isa su fita ba kuma shekara uku nan ba a isa a ɗaga kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar a garin Makka wallahi ba a isa ba sabai suka nuna damuwa yace ku hakuri akwai lokaci ku hakuri akwai lokaci yau ga musulunci ya zo duk duniya ya zo Kano ai ya zo Kumbodo ai ya zo Yangusa ana ta cewa Allah ya ce annabi ya ce hakuri bai fara kiran sallah a makka ba sai da umar ya musulunta kuma shi ma addu'a ya ce ya ce Allah ka ƙarfafa wannan addinin musulunci da ɗaya daga cikin umar ɗinan guda biyu abu jahal da umar bin khattab Allah ya zaɓi umar bin khattab da umar ne musulunta ya ce wai me ake jira yaya za a zauna a wannan gurin me ake jira ba za a fita ba suka ce yau ai ko kuka hana a fita yanzu tun da ka musulunta wuce gaba haka ya wuce gaba ya zare takobi ya ce wanda uwarsa take yake so ta haifi sabon mutum ba shi ba ya zo ya tsare mu Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musuluntan Umar kamar yadda har yau ɗin Allah yakan fahimtar da wasu su gane addini ta dalilin shigansu cikin addinin musulunci da samun ɗaukaka ta dalilinsu kai wannan annabi ba mu da bakin da za mu iya faɗan falalarsa duk wanda ya yi imani da Allah to wajibi ya yi imani da manzan Allah ya so shi ya ƙaunace shi menene samara amfanin imani da shi aiki da abin da ya zo da shi shine duk saƙon fa tunda Allah ya bashi wannan falala yaya zai ce mu yi ba mu yi ba tunda Allah ya bashi wannan matsayi yaya zai hana mu ba za mu hannu ba na rantse muku da Allah guda ɗaya billahi azimu da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi ba da muna cikin duhun jahilci da bata wallahi da ba dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da shari'ar da ubangiji ya bashi ba wallahi da mu toka ne a cikin wutar jahannama amma yau ka duba ta dalilin da'awarsa mun zama mutane ta dalilin da'awarsa mun zama musulmi na kwarai ta dalilin kiransa yau mun zama ana irgawa da mu muna jin cewa ko mutuwa muka yau muna tsammanin za mu samu rahamar Allah a ina ka dodani wannan hasken daga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina laifi dan ka zama mai bin sunna dan me kake kyamar sunna dan me kake kyamar a danganta ta ka a ce kai ahlus sunna ne mai bin sunnar annabi me abin ki dan dan da ma yake cewa shi dan dan ne dan caca ma yake cewa shi dan caca ne makidi mawaki marayi yake cewa shi dan kaza ne amma kai kana kyamar a danganta ka kana bin annabi to wa zaka bi in baka bi manzo Allah ba akwai wani mutum da wanda yake da matsayin da ya kamata ka danganta kanka zuwa gare shi ba annabi ba kowa ya je rike wanda zai rike kai ka rike annabi ba ka huta ba wancan ya rike wancan shi yake liƙa hotonsa wancan ya rike wannan shi yake kira wancan ya rike wancan ya ce shine kaza wancan ya rike wancan ya ce shine kaza kai kuma ka ce annabi Muhammad shine naka Allahu akbar wata rana an je yaƙi manzo Allah ya dauka ya ba wa mutanen Makka ya ba su ya ba su ya ba su ya ba su da yawa ‘yan makka almuhajiruna sai ‘yan madina sai suka yi fushi suka ji ba daɗi suka ce ya rasulallah ya za ka basu ka basu ka basu ka basu ‘yan makka mu ‘yan madina baka ba mu ba za Allah ya ce Allah sarki kun manta cewa waɗannan yanzu abin da na basu abin duniya ne za su tafi da abin duniya ko kuma za ku tafi da wanda ya rabon ma gaba ɗaya ya ce ni fa gaba ɗaya ina ma ina tare da ku ina cikin ku ‘yan madina ‘yan Makka za su koma Makka, ko kuma ‘yan Madina kun tafi da annabi gaba ɗaya, mai rabon gaba ɗaya, sai suka fashe da kuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, da haka a ƙarshe ‘yan uwana abin da wannan hudu ba take so, ta isan mana shi ne, alamun ka yadda da abin da aka gaya ma akan daraja annabi sallallahu alaihi wasallama to ka zama mai ta'zimin sunna ka girmama sunna ka girmama dawar annabi ba da baki ba a aikace ka nuna bakin ciki da damuwa duk lokacin da wani ya kyamaci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ka girmama nususu shari'a nasoshi na shari'a sannan kuma ka ji tsoron kaucewa daga bata ta hanyar barin hanyar wannan bawan Allah kai koyi da manzon Allah a cikin komai cin abincinsa yi koyi da shi saka suturarsa yi koyi da shi mu'amalarsa da iyali yi koyi da shi saye da sayarwansa yi koyi da shi makotakansa yi koyi da shi zamantakewarsa yi koyi da shi cinsa da shansa yi koyi da shi duk abin da aka ce ma annabi yana yi yi kokari a matsayinka na musulmi ka ce kafin ka mutu zaka kwatanta yin abin da annabi ya zo da shi wannan kawai shine safa to amma yaya za ka yi da'awar kana son annabi kuma ya yi can ka yi can ya ce kar a ci haram kana cin haram a'a ya ce a daina ƙarya kana ƙarya a'a annabi ya ce a daina zalunci kai kuma kai ne gaba wajen zaluntar mutane a'a annabi ya ce a zo masallaci a yi sallah baka zuwa masallaci baka son sallah a'a kuma an ce ana so haɗu da annabi ka ce za ka haɗu shi annabi ya ce a girmama sallah kana wasa da sallah annabi ya ce a rinka yin azumi litinin alhamis zan neman lada baka yi rabanka da azumi tun ramadan annabi ya ce abi iyaye baka bi annabi ya ce a kyautatawa iyali baka kyautatawa annabi ya ce a farantawa yaya baka faranta musu annabi ya ce mutum ya zama mutumin kirki baka yi to yaya za a yi ka ce kana son sa a tarjum najata walam taslik masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabisi aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله